سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ashirin da tara da watan juma'adal ula hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da wanda ya daidai da yau sha nawa sha uku ga watan ɗaya hijira dubu ɗaya da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi ma ga ba'dal maut wanda bayani ya gudana da dama a cikin wannan littafi kuma ina ganin littafin nan lalle ya yi mana wasu allurai waɗanda ya kamata mu lura da su ko in ce wasu izna wasu abubuwa waɗanda ya kamata mu tunani a kansu kafin ranar da tunani ba zai mana amfani ba yanzu ne ya kamata mu shiri to muna dai maganar ceto ne yau za mu yi magana kan shafa'atul qur'ani da ashabihi wanda jiya mun fara magana da akai kuma muka tsaya kai saboda kallon muhimmancin babin ko ko abin da ke ciki to gashi nan yau kuma wannan zai nuna mana muhimmancin lallai kowa ya kasance yana da wani kaso na alqur'ani idan dai har yana so ya amfana da waɗannan abubuwa da za mu yi magana kuma za mu gani idan ya kasance mutum bai da shi ba a yi shi a can a nan ne ake yi kuma in ka yi ma kanka kuma ka yi ma wani naka duk abin zai amfane ka da yawa yau mutane suna kashe makudan kuɗi wajen karantar da 'ya'yansu su iya chemistry ko dai su ce science in ka zo kai magana sai su ce ma ai abin da ya sa ake kashe makudan kuɗi a kansu don su dawo su taimaki musulunci saboda asibitocinmu ba musulmai likitocinmu ba musulmai kalimatu haqqin yuradu albatil kariya ne kuɗi suka je su nema ba gabati ne wani kariya ne ko mutum zai ma wannan kariya ne ko ya ga dan saboda wannan ƴaƴan an nuna masu musuluncin za su dawo su ba aiki ko sai bayan sun zama da shi sun zama sun su ga sannan za a ce masu dan musulunci a kafa su su wanda ka tambaya aksariya musamman mata idan suka ɗauki medical line suka yi karatu da ka tambaye su ne manufarsu za su ce ne so that I can be on my own idan na auri namiji ya mai inganci yana da abin yi ko ba ka wani da gaske ina tambayar ku ne don kada ba sa cewa wai saboda za su taimaki mutunci su aka sa suke saboda su zama self-reliant in sun gama makarantarsu suna da abin yi in sun aure namiji ya daga masu kai su sakai su ma su koma su zaman kansu da kansu ba cewa suke yi manufansu shine dan su taimaki matan musulmai ba in ko akwai su to yan kaɗan ne jiddan jiddan masu wannan tunani me yasa haka saboda ai tarbiyyar da aka ba su sun kafin su kai wannan matsayin da ba musulunci suke nawa ba ba su ma san shi ba kiran su kawai ana ce masu su musulmai ne dan haka ku je ku yi karatu kaza dan ku da ku yi abin nan amma in ka ware su daidai kun su kai magana da su menene manufan babban hadaf da yake take da shi ko yake da shi da wannan profession da yake koyo zai wahala ya ce maka saboda ya taimaki addini ce maka ba in mace ce za ta ce maka saboda ta zama self reliant shi kuma in namiji ne ya ce maka ai wannan hanyar zama medical doctor ka zama medical is the most lucrative job da za ka samu kuɗi in ka samu wannan salary ka daban ne su special salary ake masu ma ba salary ba ne na irin waɗannan da ake kwan fasuwa ne ne wani special salary suke da shi haka ne ba ka wani to shi ne za su dawo su gama to duk wannan kudin da za ka kashe mai shi san me ma shi ka kai shi kowace ƙasa ya koyo duk abin da zai koyo wallahi alazim in dai da iya qur'ani ba bai san sunan manzon Allah ba bai san fassarar kalmar shahada wallahi la ilaha illa ne da zai shiga wuta sai ya shaki ka sai ya shaki ka to ya ce baka taimake shi ba kai ka ja masa ma asali kai ne ma ka ja masa ka zo da shi duniya kai ne sanadin zuwan shi duniya kuma yanzu za ka yi sanadin ya shiga wuta ya ce wallahi ba zai yadda ba abbatan ba zai yadda ba in za ka kira abu miliyan da kai ne da kyautatawa in dai ba waɗannan da na lissafo a ciki ba zai taɓa kallon ka a matsayin wanda ya kyautata masa ba baka bar shi a kan musulunci ba kalmar shahada bai iya fassara ta bai san sharuɗanta ba bai san rukunanta ba bai san abin da ke warware ta ba bai iya ɗauka Qur'ani ya karanta balle ya san muhimman abubuwan da ya kamata ya sani wanda manzon Allah ya tarbiyyantar da mu akan dole mu san su duk shi bai san su ba gaba da amma ya iya turanci ya iya science ya iya physics ya iya chemistry ya iya sabbi ma shi ke sauran shi muhandis ne injiniya ne shi electrical engineer ne wane ne mechanical ne duk wa duk san me ma shi duk waɗannan abin da zaka koya maka wallahi lahira ne ga zai shiga wuta sai ya inuwa yace baka taimake shi ba baka taimake shi ba da yawa mutane da an ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara sai ya dawo ya ce to ku anfusakum wa ahlikum naran nan da aka ce a ciyar da su a shayar da su in ƴaƴansa ne in iyayen shi ne ya ciyar da su ya shayar da su in ƴaƴansa ne ya kai su makaranta mai tsada ya nemi kuɗin da zai rika biya masu school fees ya biya masa makaranta su tafi waje shine ya kare su daga shiga wuta ba su iya qur'ani ba su san sunnan manzon Allah ba ba su san rukun arkanul islam arkanul iman ba su san fassara su sai dai an yi magana su arkanul islam ga wanda ya kokari ya ce biyar ne su ce ma kalmar shahada sallah azumi zakka hajji ya gama menene ma'anan su menene abin da ke karkashin su bai sani ba rukunan imani ya ce ma shida ne kawai je ruwa imani da Allah imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni imani da ranar lahira imani da kaddara ta alkhairi da tasharri shikenan an gama eh amma wani abu na samun shi zai fara kiran wani Allah to sai sai imani fasara bai fasara abinda kawai ya sani lissafo su shi ya sani to shine an koya masa addini bai iya karanta Qur'ani ba bai iya komai ba fa abin da ya sani illa shi da ta an nema masa wurin kwana in maman mutum ce ko babansa ne ya nema masa wurin kwana masu kyau ya so masa kafan cibin bango an sa masa tiri abin na AC an sa masa kafet an sa komi duka in suka ga za su shiga wuta ranar lahira sai sai ciki ne ma to ba abin da kai masa domin duk wannan abin da kai masa gina masa jiki kai baka gina rai ba mun sha maganar nan ibnu qayyim yana magana yana cewa bukatar da dan adam musulmi yake da ita wajen ya san Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da suke so a yi masu wannan bukatar da yake da ita ta fi bukatar ci da sha da yake da su sai ya ce kai ba nan ba ma ba lumfashi shine a hannu shai ba ya ce waɗannan abin sun fi lumfashi muhimmancin ya fi lumfashi a jikin ɗan adam saboda lumfashi duk so kake jikin kai rayu to idan ka gama rayuwa ko shekara dubu aka ba ka je ka shiga wuta ba kai lumfashi ka bai da amfani ko nan baka shekara ɗari ko shekara dubu ka rayu a duniya ka je ka shiga wuta aikin banza ne annabi nuhu alaihi salatu wasalam duk da ruwa an yi magana kan ta da yawa an tambaye shi fi kowa dadewa duniya da ya zo mutuwa aka tambaye wani labari za ka bayar akan dadewar ka duniya ya ce wallahi duniya ganin ta yake kaman gida mai zaure biyu ya shiga ta wannan zauren ya fita ta wancan zauren ya shiga ta wannan zauren ya fita ta wannan zauren shi ko ya shekara sama da dubu to shi annabin Allah ne manzon Allah ne kun ku ji wurin sa ake zuwa ne kiyama saboda girman shi ana neman ceto ya zo ya ceto to in ba ciwa saboda haka jiki dan an gina jiki ba a gina rai ba aikin banza aka duk abun da za ka yi ma dan adam in dai jikinsa ka gina baka gina mai rai ba wallahi aikin banza kai masa in ya dai lafiya ba zai saka cikin wanda suka taimake shi ba saboda haka mu gane waɗannan abubuwan suna da gayatu ahammiya da yawa mu din kan ba mu damu da kan mu balle ma mu musu ko bari mu zo ku gani ayi magana na za za magana suratul baqara da ali imran su ne muhimman surorin da aka yi magana wajen ceton dan adam mutum nawa ne bai iya ruwa sun nawa ne bai iya karanta su kuma ka kuma ta bana a hadisi har magana aka yi umar dan fatsa lokacin da ya haddace baqara har sai da ya walima ya yanka kuma saboda murnan Allah ya bashi wannan babbar sura to mu tafi dai mu shiga kada karatun kafin karatun kaji in bugu da gari malam sani sai da ya shekara goma sannan ya haddace ta shekara goma yi to shi da gaske yake yanzu kai in ni ne kai ko kai ka fara shekara ɗaya ka ji ka kasa ka ƙara ta biyu ka kasa me za ka yi yawwa da kyau ka gani yanzu jiya da nake gaya ma yanzu mutanen da suka turo addu'a suna yi ma addu'a suna da yawa na gaya ma wani abu zaka ga kaman wasa ka ga jiya da ne maganan nan wanda suka turo da da safe sun je da dare nan kafin ta gida da waɗanda suka turo da safe suna ta Allah ya wala sai da albarka da ya tambayi wannan wuri ana gaba ita ka tambaye dan jiya wata kila kayan wasu tambayawa to wasu sun aiko sako suka ce a gaida wasu da walar zadi walar zadi ya kyauta ne ina na kaga gona ina ka je kai ka da wata zuwa da ka zo dan da ka je da zuwa da ba dai da kiran ka ne ba ba da da kai fashi mai babban fashi dai da kiran ka ne har da faɗa ne in kai ne ka ka je goma kanka abu kai ka zo da ka zo ba dai da kiran ka zai in gobe ka daina zuwa naga kwana biyu baka zo ba kwana uku sai dai kira ka da mun fada ka daina kiran ka daga nan to kai kai ne ka nemo mutum ka a an ba wanda ne ba kai ka zo ba baka zo ba zan kira ka a to ai na yi wancan karan zo sai har sun ji zuma daga kai da suke su da abu tutu ne to amma ina gaya ma ne amfanin abin da na ce da kai maganan je na ce amma amfanin shi wata kila kayi ma wasu tambayan sai suka rubuto yau suka ce gaskiya malam sani Allah ya saka masa da alkhairi wannan tambaya da ya ta amfane su shi kuma wani bututun hai har da ka faɗi da zai da je gida da da gare kawai kudin da ya ba shi da Allah wala ka ya kudi Allah ka ya kudi adda adda ce da ka tura wa Allah zani ji ba ke so ka tura wa ga wa ya ji ga ta da wani karfe ta ji ba da kwanta ji ba da ne da ya ka sai daga waya na ga gashi nan to yawanci na ga akwai waɗanda in zan sa wayar su in na sa sunan su in ce markas in na sa sunan su in ce markas in na sa sunan su saboda sunaye sun manya saboda ya rika ganewa sosai to duk wayar da na gani wanda na sa sunan markas shi daga markas ya yi daga akwai matsala ta da bugo yanzu to na da daga ya bugo ce ta Allah sauƙaƙe na ɗauka sai ce da Allah ka yaba kuɗi na ce da yi ya ce tambayan nan da malam sani ya yi ne ɗazu ta addu'an nan wadda za a karanta guda uku kafin a kwanta ni yanzu gani na zo ina so in koya ma iyali su karanta shi ne rike zuwa tuna tuna ba to yi ne tuna bai shi kuma shi ba zuwa addu'a ya ce Allah ya ji kai iyayen ka Allah za ya aljanna ji Allah za kai wadda ce Allah za ba wadda ta to kaga yi ya za ku idan zuwa ba kai ba kaya eh to al'ayyata halin mukalli karatun nan yana da gayatul hamniya ana bi umama al-bahili an samu hadisin nan daga abu umama al-bahili qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa kuma ku kalli wannan idan manzon Allah ya bada umurni yace ku yi ya zama dole ba abu bane mai wasa wanda za a rike shi da sako-sako yace iqra'ul qur'an yace ku karanta al-qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه yace domin qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama yana mai ceto ga ma'abotansa masu karanta shi to bayan ya faɗi qur'ani gaba daya ai kaga dun kullalle ne a karanta ku karanta alqur'ani domin qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama yana mai ceto ga ma'abotan karanta shi sai ya waro wani malamai sun ce idan abu aka yi shi umum aka yi gaba daya sannan aka ware wani daga cikin wannan abun aka tsara faɗin shi yana nuna girman mahimmancin wannan abun ya fito ko saboda haka ka gani sai ya ce iqra'ul zahrawaini ku karanta waɗannan zahrawainin nan aka ce ga sunan almuniratani sune az-zahrawaini ku karanta masu haskakawan nan guda biyu masu haskakawa almunira tani masu haskakawa ku karanta waɗannan masu haskakawan nan guda biyu suwa ne ne masu haskaka wannan guda biyu al-baqara wa surata ali imran suratul baqara da suratul ali imran kaga bayan an faɗi qur'ani gaba daya sai aka dawo ka waro su kuma saboda muhimmancin su me yasa wannan Allah ya rasulullah aka ce fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawafin tuhajjani an ashabihima sallallahu alaihi wa sallam yace domin waɗannan suran guda biyu da aka faɗi masu haskaka wannan guda biyu suratul baqara da ali imran aka ce za su zo ranar tashin alkiyama ka anna hawa ma matani aka ce kai ka ce wasu gizagizai ne wajen yin inuwa aw ka annahuma ghayayatani ko ko ghayayatani menene ma'anan ghayaya da aka ce nan shine aka ce ghayayatani shi ma ma'anarsa ai annawawi ya ce al-ghayaya anan nahar za ku duba qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi ya ce qala ahlul lugha malaman larabci suna cewa al-ghayaya kullu shay'in azalla al-insana fawqa ra'sihi min sahabatin aw wa ghayrihi ai wa ghayrihi ma ko min sahabatin wa ghabaratin ko wa ghayrihi ma yace duk wani abu da zai ma inuwa duk wani abu da zai madan adam inuwa a kai ya hana shi jin rana girgije ne ko wani hazo-hazo ne ko wani sa ne duk abin da zai rufe na kura ne a sama in dai kura ta tashi sama kin aka zo ta rufe ka baka jin rana to shine zama na kai to wannan surori za su zama kaman wata inuwa kaman wani girgije aka ƙara cewa au zullatani ko ko a amani da mata ko au ka annahu ma sarfani ko ka ce wasu tawaga ce ta tsuntsaye su ne min al-tsayi min tsairin sawa na tsuntsaye su yi sabu kamar yanzu malam sani a kaddara ce tsuntsaye su taso gaba ɗaya su rufe sararin samaniya ba inda rana za ta fito kuma suna bisa kanka kamar yadda aka ce an yi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ko mun zai tafi tsuntsaye su zo su inuwa gaba ɗaya su rufe saman kanshi saboda kada ya ji rana to su ne aka ce firqani ku duba can da za ku gani al firqan ay qafi'atan wa jama'atan su ne jama'a gaba ɗaya guda biyu wanda za su taho na tsuntsaye wanda za su yi sahu a saman mutum to hajjani al asharihima suna yin hujja suna kare masu karanta su waɗannan surori idan ka ga yanzu mutum da zai makanci faɗa sai ka koma ka samu surorin da za ka riƙa riƙewa musamman zaɓaɓɓun nan da za mu zo mu magana misali a kansu wanda za ka zazzaba tunda bayan an gaya ma bakara an gaya ma al-imran ta da muhimmancin aka za ka ɗauki wata sura ko sulkafi aka gaya ma da muhimmancin ta aka zo misalin mata aka ce masu mata musamman mata su kuma suratul nisa'i suratul nur suratul ahzab zama kai ta saboda akwai al'adu wanda ummul mu'minin mun karanta cikin wasiya tace in ka je aure ma ka tambayi wanda za ka aura ta iya karanta suratul nisa'i ta iya karanta suratul nur ta iya karanta suratul ahzab to in ka ji ta iya karanta su ka fara samun hanyar neman aurenta daga nan ma'anan ma'anonin to sai matan su kuma sai suka ce to shi kuma mai neman auren wa tambaye shi ya iya ya zo kaga ba za wani da kan ba za magana ne ita ba ya yi za ka dafi buwa ka bugo kwallo za shi da to shi ba abubuwan da ya zo neman aure a tambayi mana ya iya shi ba wani gwangwani ne ba to shi ya zo ya ce kike suratul nisa'i suratul nur suratul azab ta iya to shi ko bai iya ba ya aka yi da an yau to an zabi wancan saboda wannan an zabi waɗannan saboda tarbiyya a kare mutane daga al'adu saboda suna magana ko fitar da al'adu da zalunci da wasu al'adu na jahiliya nisa tana nuna tabbatar da adalci da wannan ga masu rauni masu raunin nan magada ne wane ne matan ne su kansu wane ne ga sunan tsofaffi ne duka dai ga shi nan an yi magana inda za a kare har wajen zalunci kisan kai ne wani ya tashi ya faɗa ma wani duk akai magana ga wanda ya kashe mumini ga sakamako ga shi duk aka yi magana kara haƙƙin masu rauni aka zo cikin suratul nur aka yi maganar zamantakewa ta cikin gida tarbiyya nan ciki muke karantawa kafin corona ta hana ciki muke cikin suran aka yi maganar wajabcin cewa lalle mutum wanda ya wasu ke karkashin shi a cikin gida da wani ne tarbiyyarta da su tarbiyya islamiyya suratul nisa aka zo ahzab aka yi maganar al'adu na jahiliya kuma da maganar to waɗannan kaga azaban ma sannan aka taho ga maganan na faɗi kaji ko cewa ga yadda aka karanta da ranar juma'a ga waɗannan aka taho ga surati yasin aka zaban ma saboda muhimmancin kaza ga suratul wasiya ga tabara wanda har annabi ne magana yace na so a ce tabarakan da zai yi ilmul sana cikin zuciya ko na mu'min wani yace ku karanta suran nan tabarak wanda ayoyinta 30 ne tana kare mutane daga azabar ita ce lauya lauya ce wajen kare mutum daga azabar kabari sai kullun dare mu ne karanta ta in kana son kana yi ma azaba a lahira kariba ki karanta tabarakal ladhi bi yadihi mulk kullun dare ya zama ka karanta ta to saboda haka ga waɗannan da abun nan ne sai aka taho kasa kasa aka zabi ƙara zaben wasu surorin in kana so ka san ayoyi ka san yadda zai faru a filin kiyama karanta amma karanta alhafa karanta aka kwakwaɗi mana ga waɗannan ga idan sama'un shaq idan shamsu kuwurat idan shamsu idan sama'un fatarat idan sama'un shaqqat duka waɗannan aka ce su ne ƴan uwan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana yace shayyabat ni hudun wa akhwatuha yace suratu hud ta sa nayi gurgura da ita da ƴan uwanta ƴan uwanta nan waɗannan na nan ciki da an sosun na bai wata na faɗi amma ko su waɗannan sai ka karanta kaga wannan sai ka haddace su ma don saboda sallah ko sai yau kuma mai ta saboda su rika tunatar da kai tsayuwar kiyama halin da za a shiga cikin cikin kiyama waɗannan surorin sun tattaro suna nan da sun yi magana kai duk wata masifa da tashin kiyama waɗannan surorin sun tattaro abin da zai faru a lokacin aka zo aka ce idan kana karanta suratu qul ya ayyuhal kafirun kullun kafin ka kwanta ranar tashi ba za ka mutu akan sai ba ka tauhidi sai ka za ka mutu za ka mutu akan tauhidi ba za ka mutu za ka yi ba za ka yi rinda ba kafin ka mutu kullun kafin ka kwanta karanta qul ya ayyuhal kafirun kullun lokacin kwanta ko kana daga kwanta karanta ta saboda abin nan aka zo suratul ikhlas aka nuna ma son ta ma mai son ta dalilin son ta Allah ya ce yana son shi aka ce karanta ta in ka karanta sun daya ka karanta sulusin qur'ani in ka kara ka karanta dai biyu to rubuta bunnan sulusai in ka karanta ka karanta kamar ka sauke qur'ani so muka yi magana nan an wani sahabi yace ma ina da Abdullahi ibn Abbas ko yace yace yace annabi ya tambaye su wata rana yace yanzu ɗayan ku sai ya kasa karanta sunan Qur'ani a cikin dare yace ya Rasulullah wane ne yake da karfin da zai iya karanta sunan Qur'ani cikin dare yace ɗayan ku yanzu bai iya karanta kul huwallahu ahad Allah ya ji kan babaji ba dan ya mutu ba kwanaki muna magana da shi yace shi daga cikin fa'ida abin da ya amfana ya ga ma abokinsa yace na nuna masa muhimmancin karanta Qur'anin nan ya ce na ce ko traffic ka zo inda aka tare kan nan kafin ka wuce tsaya karanta kulhuwallahu kafin a sake ka karanta ta su uku in dai sannan ka zo wutan nan ta kunna kafin ta bude ka karanta su uku to fa ka so ta qur'ani kenan to me da saurin ka naka zo ma sai da kake tsayawa an tsaida ka ne yanzu kai mun kun ka tsaya haka nan a banza ka karanta qur'ani su da ma zara da ka tsaida ka wasu ne da ba karanta ba idan ka je asibiti kana jiran likita dole ne ba dole ka je ka tarar da shi shi kadai ba ko ka san shi sai iya zuwa ka tarai wani ya riga ka sai ma da Allah dan yi hakuri dan jira sai girmama kai baka wurin zama amma dai ka jira tunda ka jira karanta ta mana su uku kafin ya ce ma bismillah ha shi ko ga likita sai ka karanta ta kafin kada dai ya zama baka da abin yi kafin ya ce ka zo kai salatin annabi guda kaza ka karanta wannan sura har shi Abdullahi ɗan Abbas ya kai ziyara wani wuri ya yi karatu zai yi karatu na gida na bacci ya kada shi sai kai tashi ka karanta sulusun Qur'ani kafin asuba ta fito yace ya za ka karanta sulusun Qur'ani yanzu gari ya fito ayi wa alfiji ya fito wa yace karanta kul huwallahu ahad in ka karanta ta ka samu wannan to ga falaki da nasi kuma da aka ce mita karanta saboda neman kariya ita kuma ta ko ina ma ta ko wani bangare to ka fara zaben waɗannan kai ka yi kiyasu tukuna waɗanda aka zazzaban ma din nan da muhimmanci in an makara in ko da ma Allah ya taimaki mutum tun yana yaro ya iya karancewa duka ya kai ya komo ya kai ya komo ya saukai koma karanci fa in ka karanta Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe ka gama kana da lada miliyan uku miliyan uku karanci kana da miliyan uku ka lada ka fara daga bakara zuwa nasi ka sauke to karanci a baka lada miliyan uku inda ko ta akai mutum ya karanta shi ya kai daga farko zuwa ƙarshe miliyan uku naira miliyan uku ka tabbatar duk wahalar abin nan mutum sai ya koya ya samu ya iya duka miliyan uku malam sani miliyan uku karanci za ka samu ka ɗau ƙur'ani daga fatiha ka karanta shi har zuwa nasi karanci a baka lada miliyan uku miliyan uku nan duk guda ɗaya da aka ɗauko aka ce ka bada ta a lahira a baka duniya da abin da ke cikin ta ba za ka yadda ka bada ba cikin miliyan uku nake gaya ma a ɗauko ɗaya wannan darajar guda ɗaya a ce ga ta ka bada ta a baka duk duniya da abin da ke cikin ta wallahi ba za ka bada ba ba ka yadda ba kamar mu gane ba kun gani kun ga malam abubakar ya tsaida da ku rika yadda da tsaida wannan da kai malam zaga hadda kake Allah zaka da alheri ya tsaida da na wannan lokaci gaskiya gara da bishara tsaya domin inda jiya ne wannan wannan magana ba na wuri za mu kawai mu gama to saboda haka wannan muhimmancin ku sa shi akan mu sa shi akan mu mu sa shi akan ƴaƴanmu wallahi ina gaya muku duk abin da ɗanka ya rasa in bai rasa waɗannan ba ranar kiyama ba zai tuhume ka ba duk abuka duk ko ne in dai bai rasa qur'ani ba bai rasa karantawar manzon Allah ba bai rasa wannan musuluncin ba da imani ya san shi gurgudan hali ta dalilin kai kasashe san shi wallahi duk abin da ya rasa a lahira bayan wannan da bai samu ba a nan duniya baka sa mai baka sa ke samu wallahi ba zai tsone ka wanda ya samu wannan sun mantar da shi komi in ko bai same su ba duk abin da ka bashi wallahi baka mai komi ba ta kuma haka mamanka ka babanka idan suna raye ka nemi hanyar da zaka sanar da su wannan abin da gurin yawa bunda ka ji sako ka rike masu kana raya masu rai kana raya masu jiki in ka kai masu abinci to kai masu wannan ka gina jiki to kuma kai kokari ka rike kai masu abin da zai raya masu rai kai masu duka jin kenan amma in ba haka ba وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول naji manzon Allah yana cewa yuta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi za a zo da qur'ani ranar tashin alkiyama da ma'abotan shi masu karanta shi kenan alladina kanu ya'maluna bihi wadanda suke aiki da shi ai ya'maluna bihi suna aiki da qur'ani ai taqdumuhu amma a gaba gaba wadanda ke gaba jagoran tafiya suratul baqara wa al-imran to duk wannan bai zai sa mutum ya ce to daga yau ya ko samu kanshi in bai iya karanta suratul baqara ba ko ali imran to daga gobe ya fara tafiya makaranta ya je ya samu wani ya koya kuma abin nan tun da can muke ma magana sau da inda ma za ka zo in baka iya ba ka zo da wuri cikin waɗanda ke nan kana tarar da sunan wani akwai masu koyana da yawa akwai wanda shi ma yana zuwa da wuri in ka zo ka taimaki da Allah ka ga yanzu abin nan tafiya ta canza zo ka ban minti goma ko minti ashirin cikin lokacin ka yi aya goma wurin ka cikin suratul bakara gobe kai goma jibi kai goma ka gani kafin shekara ka gani ka kai in kai goma kullum kana kokari ka je kai ta mumarasa ka dage kai ta maimaita kai ta maimaita ka dawo gobe ka kara goma kafin shekara ka gaba ta kaf saboda ayoyi bai ɗauka goma goma kwana a nan za ka sati nan za ka gama duk wadan cikin sati kayi aya gabai ko cikin sati kayi gabai to ba na nan ne na ba ga ayoyi da jibi da 80 da nan da shida kafin wata biyu ka gama na ka gama ta to amma ina to da za a ko yanzu in ka zo ka iya ta cikin wata biyu nan za a baka dubu ɗari biyu da tamanin da shida ya ta gani bala zani habba to kaji ko sai san ku to kaji ko sawa ka gani yanzu mutum idan ya je lahira ya ga zai shiga wuta aka ce mai yaya kake gani da kai kake da duk duniya da abin da ke cikinta aka ce ka bayar saboda kada a saka wuta ya ka gani sai ce wallahi ya bayar saboda kada ya shiga wuta duk duniya da abin da ke cikinta a ce shi ke da ita a ce mai yanzu zai shiga wuta a ce kai wani wurin ma a cewa aka yi wa misal da linkin sama ba wai so ɗaya ba duk duniya da abin da ke cikinta da luncinta in mutum shi yake da shi a lahira aka ce ya bayar saboda kada ya shiga wuta zai ce ya bada saboda haka nan aka ce zai tura nan su zo shi ne gaba wa daraba lahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam talatata amsalin ma nasituhunna ba'du shi sahabin wanda ya ruwaito mana hadisin Nawaz bin Sam'an ko radiyallahu anhu yace bayan da manzo Allah ya faɗi yace za a zo da Qur'ani da ma'abu masu aiki da shi suratul baqara da ali imran sune gaba gaba sai annabi ya buga masa akwai wani misali guda uku yace ban mance shi ba tukuna har yanzu ban manta ba lokacin ya tsufa shi sahabin sannan ya tsufa yake gaya ma waɗanda yake ba labari yace har yanzu ban manta misalin nan ba tukun ga misalin nan صلى الله عليه وسلم قال كأنهما غمامتان wannan surori suratul baqara da ali imran za su taho kai ka ce wasu gizagizai ne masu inuwa aw zullatani ko ko inuwa guda biyu ko saudawani wato baƙaƙe guda biyu sun taho kamar inuwa ce ta taho haka da duhu gata nan tana tafiya bainahuma sharqun amma tsakanin su kuma akwai wani haske mai dan karan haske da haka sun yi inuwa sama a tsakanin su kuma haske yana haska mai tsara wanda suke mai inuwa ina fata an gane shi da sharqun ga kan kasa nan ba ta ce da kudu ba a sharqu huna abdahu wa huwa shams shine rana haske na wanda za su taho gaba daya kasunan cikin haske da ga haske أو كأنهما خزقان أي خزقان من طيور الصوافي kai ka ce hizqanin nan da wancan da muka faɗi na samantan na cewa firqan bina'ana wahid dukkan su wani yanki ne ko jama'a tani ne na tsuntsaye sun sahu saman mutum to hajjani an sahihima suna fi hujja suna kare wanda ke karanta su mai karanta suratul baqara da ali imran وعن بريدة رضي الله عنه ما نوي يزفد أكا سورة الأمانة باتا أكا لمن حفظه لا لمن يقرأه ga wanda ke karanta su in ka iya ka yawaita mai ta karanta su in ka ga dama ka dauka daga bakara sai ka kai nasi in baka iya ba nan ka iya ka zaba ka karanta ta ka karanta ta gobe ka karanta wata ko kana yawan mai ta karanta su bakara da ali imran in ka iya ka tafi duka in baka iya ba ka zazzabo waɗanda kware akai ka karanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a sahabbansa in yazo ba cewa yake sai ka zai ce ma ma aka min alqur'ani menene abin da kai ke na alqur'ani kai wani wurin aka ce kada ya zama na mutum bai da komai na alqur'ani da ya rike zama kamar tsohon gini da ake zuba bola wanda bai fara gini ya bari yana shan fama wajen kare ginin domin wannan shi zai zuba mai bola wannan shi kawai wani na cin kashi yana shan wuri a ciki sai ya zo ya rika buga kwano yana tattara winduna inda in an kai windo in ko ba a kai windo wata ya shiga ku zai bola mutane su ta zuba bola tara in ya tashi ranta ya samo kuɗi zai shiga baka in ya gyara inda aka bata a wurin to mutumin da bai da qur'ani ya fi muni akan wannan tsohon ginin da aka bari zuciyar shi ta fi tsohon ginin nan muni saboda haka su aka yi magana من طيور الفأر وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن دون يكرج القرآن وتعلمه sannan bayan haka nan ya koya ma wasu ya karanta da wasu wa amila bihi sannan ya aiki da shi ulzika walidaihi yawmal eh qul na walidahu ulzika walidahu yawmal qiyamati tajam min nuri ku ji ba shi ba ba shi shi ba shi ake ma magana ba yanzu wanda ya iya qur'ani ya koya ma wani sannan yayi aiki da shi shi ma abu uku shuru salata shuru salata shuru sharuda uku ya iya ya koya ma wani ya yi aiki da shi to mahaifansa ranar tashin alkiyama su biyu ulbisa walidahu ulbisa walidahu yawmal qiyamati tajan min nuri iyayensa guda biyu za a sa masu wasu kambi na zinariya a bisa kai irin wannan crown za a sa masu a bisa kai su ga ko an tado da su gaban al'umma duk duniya za a karrama su to an ce wanda ya kai ɗanki malaysia an ce wanda ya kai shi ingila ya koyo kunu ko ma me ya koyo an ce shi wanda ya iya qur'ani aka ce ya karanta ya iya ya koya ma wani kuma ya aiki da shi za a zo da mahaifansa ranar tashin alkiyama gaban halitta sai an masu wani ceremonial girmamawa da buki na girmama su ta da min nurin aka ce zau'uhu hasken abin da za a sa masa a kai misal dawu shamsi kamar hasken rana ku ji malam zani abinda za a dora masa akai har sai shi kamar hasken rana dan haka duk wanda ke filin kiyama da ya gan kamar hasken rana to ga kali nan wa yukusa walidahu kullatayn sannan bayan haka nan za a sanya ma iyayen nan nashi biyu baba da baba kenan ko kwalliya asin da asin an san asin da asin mene da abin da abin irin kayanka yanzu da ta boka da wannan kawai ke wai a da wula ka da wata da yabo to kayi a sun da a sun kenan kayan da taguwa da wando ta duwar ai sa kaya kala daban wando da wani riga daban ai ana ma hauka ne a na kalora ɗaya ne to kaji ma a makaranta ba su bodi su kalora ai in dai kana da kaya da suke iri da kakka yadda ka rika ware tabuwa daban wando wando da eh dai ba za ta ko a wadi na jallabiya to ai ta jallabiya wata ba da ake sa dan bacci wani ba bacci zai bane zai zai sanyo sai duk kuma sallah asuba da rigar bacci ko jallabiya ce ai akwai wanda ake tsayowa tabuwa da wanda iri daya sai su kyau al'adar mutaban ba za mu yi faɗa don kowane da al'ada shi da laraba a da kayan da ya wuce yawancin sai dai ka tsora da wannan su sama ma an ce bukon nan da lafiya ita ce kayan su ka ga al'ada abin da su amma da ni ko a nan ne yanzu kai kuma ka je ka yi wani riga da wando da aka fa ko ta ne ka ga ba ka ji daɗin su ba saboda ba al'ada ba rena su muke ba amma al'ada ma wata rana ta ɗabi'an mutane ta karsa abin amma dai ta sabuwa da wando daban gaskiya bai daga cikin tsarin kwalliya mai kyau kala rayu ne kuma in kana so ka gane ba ka kalli kala daban daban ka gani na ko ka sa kwabashin kaba ɗaya ka sa su zuba kaba ɗaya to mai bambanci in kana so gaba gobe kawai ka sanyo kwabashin kaba ɗaya ka sanyo silifin sandal kaba ɗaya ka fito ko silifin zai ka sanyo iri ɗaya kala wannan yalo wannan blue silifas sai ka jone to me za kaya ba gara kaya ba da ba gara ta kalmi da kaya ayin ba da aula gara ka sa ta kalmi kala daban-daban wannan yalo wannan blue da ka zo ka zai ka kala wannan ka za wannan ka kalla ka za waje ka kuma wannan ka komai shan shadda yanzu ka sa fara a ko ka sa ka sa ba ka fara a kwando ka zo ka sanyo bulu a sauka gani ko zai burge a ce ka yadda da maganar da na faɗi wani sani to ba daidai ba ne balle mutum zai je masallaci sai za ka je masallaci ka yi shigar da kake mafi kyawun shiga wanda ka sani za ka je gaban Allah ne yanzu nan wani wani wani mai mai mulki ya ce zai je wurin ka sai ka rasa rigar da zaka ka je wurin sai ka rasa rigar da zaka to wanda ya zo ganawa da Allah min bari aula in dai Allah ya hore ma tunda matsayin mutane ba ɗaya bane amma kowa wanda Allah ya hore masa ya gyara shi ya wanke shi ya mai sifa mai kyau iya abin da ya mallaka kenan ya zama yayi kwalliya musamman a nan juma'a ranar juma'a kaya kala daban-daban sanyi wando daban shiga daban abin da zai nuna ma ba da ka muke maganan nan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duran da ya shiga kaya sababbi aka gan su iri da ya kala kalan nan mai ruwaito hadisi har sai ya ba da labari sifar yadda ya ga annabi ya ce ya ga manzon Allah fi ullati ko ya ce hamra ko ya ce khadra ko ya faɗi kalan jama a tun da abin nan wannan makaranta wani da ya je maman shi ta saka mai nashi masu kyau ya zo ya ɗauko su ya ga su a gida ya ga in ya sa kayan nan zai kyau ciki sai ce to ni in na sa kayan nan zai yi kyau ciki ina ka ga nazon Allah ya ce kai ba zai sa kayan nan ba ya bibi da nazon Allah a kai shi kawai ya je kai nazon Allah ya je ya rike su dan manzon Allah ya san halal ne ya ce ya rasulullah wannan kayan mama na ne ta saka man su da hannunta ta ɗauka ta bani ni kuma na gaba wanda ya cancanta da kayan nan kamar kai shi yasa na kawo masu ka sa su ya rasulullah manzo Allah ya ce Allah ya ma albarka ya alsa ya tashi suna zaune ya shiga cikin gida dan a nuna ya ji daɗi manzo Allah ba butulu bane to da ya nuna masa ya ji daɗi ya shiga yanzu ya je cikin gida ya tsira na da shi ya sami waɗannan kayan da fito sahabbai ko suka ce masha Allah masha manzo Allah ya yi kyau wani ko ya yi lagau ya ce manzo Allah ka bani su abu da abu suka ta zama ya ce shi o ruwan ruwan ku da yi da jini da bazu Allah ya ji da ina zuwa bazu Allah ya koma cikin gida ya cire su ya lumko cire su ya lumko ya zo bai suke sai ba su faɗa kuwa yanzu ba ga gano za Allah ka yi kai ma ka zai na son sun da ya tafi cikin gida ya je dawo ya sanyi kuma ka zo ka ce ba ka kana so kaza kaza kaza ya ce ba rogo akwai abin da ya sa daga ƙarshe ya ce ya rasulallah ban tambaye ka kayan nan ba saboda in yi ado da su a duniya dama shi yasa na bari sai sun taba jikinka saboda sannan in ce ina so fatar da nake yi kayan nan in na mutu a sani a jiki saboda sun taba jikinka wata kila Allah ya ce ne karin daga shiga wata ce wuta ba za ta taba ka ba ko wanda ba ne ba su taba jiki na wuta ba za ta taba ka ba kaga mutumin ba sai kara masa kaya ba yace ko ko daga yace ko gidi ko kara ko yayi in yanzu ne wannan kayan sai an za su kiruci a gidan to kai ko a zuwa kace ma ko akai su banki yau malam sani banki to bankin ma in manajan ya gano ba ya sun goye sai ya gudu ya bar bankin ta wannan kaya Allah ai ba sa zo ni ya je kai ta sa dole da kullun sai karkashi ta na to ai kuma sun yaji ya wasu haka kaji ba malam sani yace sai dai mutum ya za su yaji a jikin shi amma wannan kaya ina za su ajiye duk wanda ka ba a je wannan kayan ka sai dai irin irin su ne su in irin su ne ya dauka ya ba wani ajiya zai ba shi aje masa amma dai yanzu kam nan ya kai manaja wai banki ha ba manaja shi ma ya ji ya ji wani ina Allah dai ba mu da Allah dai ya wuce mu Allah kare mu daga shiga wuta saboda haka sai su za a samu waɗannan kaya aka ce wal ko taqumu lahumma ai la taqumu lahum ad-dunya kaga wadannan kayan kwalliyar nan da za a yi musu duniya ba ta yi ta ja da su ba sun fi karfin duniya gaba daya wadannan kayan su kadai in za a dau duniya gaba daya ba su iya sawo su wannan kayan da za a sa masu iyayen ta nashi na mai karanta Qur'ani abin nan ba duniya gaba ɗayan ta ba ta iya tsayawa matsayin su ba ta iya tsayin su bayan nan aka ce kuma me ina ne ka koma baya ko ai gaba ɗaya ma karatun ya fice ni daɗin karatu ke fitar da juma fa yaqulani sai su ce bima kusina hada da ya tan yaya muka yi muka dan me aka sanya wani waɗannan kaya me muka yi aka sa mana wannan kaya masu darajar da duniya sun fi ƙarfin duniya fa yuqalu بأقل ولدكما القرآن saboda ɗanku ya rike alƙur'ani ya karanta ƙur'ani to shi dan yanzu aka dawo kai duba ya kuke ganin layin wannan iyayen ne wanda suka zo dalilin sun sa ɗan yayi ga irin darajar ta su da aka so shi ba mai kaya aka ce saboda ɗanku ya rike alƙur'ani ya haddace ya karanta alƙur'ani a rayuwarsa to an faɗi sauran wani abu وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي يجيء القران يوم القيامه كالرجل الشاهد yace qur'ani zai zo ranar kiyama kaman wani mutum irin mara jikin nan wanda baya da jiki sosai shine ash-shahid ar-rajul shahid wanda baya da jiki ai an-nahi kenan wanda bai da jiki ba sosai ko hazal wannan abin nan nahi yaqulu li sahibi sai ya ce mai karanta hal ta'rifuni hal ko ta'rifanna ni hal ta'rifanna ka san ni qala ai ta'rifuni ko ai hal ta'rifuni ka san ni ana alladhi kuntu ushiru laylatan laylatan ni ne wanda nake hana ka bacci da daddare da daddare kai ta karanta ni wa uzmiru hawajiraka ni ne nake hana ka da rana kuma kai ta azumi kana karanta ni da rana da rana da zafin rana wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi yace kuma kowane dan kasuwa yana bayan wannan kasuwancin da kayo in ba wanda ya kamo ka wa anan yawma wato lokacin wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi yace kowane dan kasuwa to yana da duk abin da ya kasuwanci da shi in wanda ya kasuwancin albasa ai riba yake samu ta albasa wanda ya kasuwancin mai riba yake samu ta mai wanda ya riba ta kaza shi ma riba da ya samu ta kenan to wanda ya riba kasuwanci shi kuma karatun Qur'ani riba me zai samu riba ka riba na ta Qur'ani kowane dan kasuwa yana nan ya dingina ga abin da ya kasuwanci akai wa ana lakal yawma min wara'i tajirin to ni ma yau ina nan ni ne bayan naka tajir kasuwancin da kai yau ni ne naka ni ne nan wa yusal mulka bi yaminihi daga nan sai a bashi mulkin duk wani abu da yake so a bashi hannun dama sai ka mallaki komi duk abin da kake so ka samu wal khulda bi shimali hannun sa na hagu kuma dan ka masa wata sanda misali ita kuma sandar dawwama ce ita kuma ka dawwama kenan har abada shi fa mai karatun za a baki wannan ga mulki sandan mulki a hannun dama sandan dawwama a hannun hagu nan ko yanzu ko an baka sanda wannan nan ba za ka dan da an ba da wata sanda wani wuri da ba wata dare ba Allah da iko kuma Allah ya sabar wannan shi yasa kullum ake sallama ma Allah da ka zo kai ta faɗa kan duniya kai ta faɗa kan duniya ba ka san mutuwa ba ku duba kwanan nan irin irin irin wa'azin da sarki na farko Allah ya yi masa rasuwa aka dawo wa za a nada aka yi tarjima a kan kujerar nan har aka zaɓi wanda aka nada wani ya zo shi ma aka zuga shi aka ce kada ya yarda shi ya kamata ya zama ya tafi kotu ya tafi kotu Allah cikin ikon sa sai kwanakin shi sun kusa karewa aka zo aka yi tarjima aka zo aka aka ce dai gashi gashi Allah ya sa aka nada wannan ne shi ya zo wannan kwana nawa shi ma da Allah ya sa nada shi kaga da yanzu kusan lokacin sai sarakuna nawa Allah da ikon sa bai bashi ba kuma ma tantance da kafin lokacin da an nada shi Allah kada ya fa abin da zai kara laki to maka yake dora da nada to da ka in ka ga wani abu baka samu ba kawai ka sallama an san kaddara in ta doki mutum tana da zafi amma mutum ya roki Allah ya bashi ikon sallama ma Allah din to da ka bai samu ba ya ji damuwa aka zo shi kuma ranar nufe kuma wani shi ma mai matsayin ya kara mutuwa duk a lokaci guda manya-manyan mutane kwanan su ashe ya kare muna fata Allah ji kansu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ta kamu kullum mutum ya rika lura da da abin nan amma ba abin da ke wa mutum wa'azi kamar shekaru sai dai mutane ba sa gani mutum ya shekara saba'in ko ya wuce saba'in kuma ana kaɗa da shi akan akan akan duniya bayan manzon Allah da ya riga ya gaya mana ya ce al'umman nan tawa sittuna aw saba'una sittin ne ko saba'in kalla man yajawizu masu ƙetare su ɗan kaɗan ne su kuma mutum ya ƙetare har ya wuce saba'in din kuma shi yana tsada da gina an san abu nan daga Allah ne ya ga dama sai kai tamanin ya ga dama sai kai tasa'in ya ga dama kai ɗari ko ɗari da ashirin amru mumkin amma dai ɗan kaɗan ne ke kaiwa nan kuma kana ƙara tsufa abubuwan nan suna ƙara jiki ana ƙara maya to kun ga dai wannan yake cewa saboda haka za a ba shi kaga kenan ba da wama nan duk yanda aka samu dai wata rana ana nan ko mutum ya ki fadi ko ya fadi ko bai fadi ba yana nan yana tunanin ko wata rana fa zai ci kuma ma ga shi da babban babban matsalan ma ba a san ranar ba wal kulda wa yudaw ala ra'sihi ay ko tajirul tajirul waqari ko amma wannan ya kamata ya zama tajirul waqari wannan kamar ruwa a inji ne ba ta mana kamar na can sama da aka ce tajirul nan to wannan ma tajirul za a sa masa wani kambi na natsuwa a kai wa yuqsa walidahu sannan za a zo a yi na iyayensa su kuma wannan kun ya bayyana da shi mai karatun abin da za a yi da na iyayensa sai a zo da iyayensa su kuma a tufatar da su hullagai a sa masu kayan kwalliya guda biyu ta umu lahum dunya wa ma fiha ai la taqumu lahum dunya wa ma fiha duniya ba ta iya tsayawa matsayin daura da su da abin da ke cikin duniyar gaba daya wannan ya fi karfin su wa ma fiha fa yaqulani sai da ce ya rabb shikra Allah sai ya Allah anna lana hada ina muka samu wannan matsayi ya akai muka samu wannan matsayin ku ji ansan da za a bayar dan ku fade ta ko ina wa yuqalu bi ta'limi waladakuma alquran saboda bi ta'limi waladikuma alquran kun ji amsar dalilin samun wancan matsayin aka ce bi ta'limi waladikuma alquran saboda kun karantar da ɗanku alkur'ani an faɗi wani abu wanda ba shi ba sai dai kafa da shi saboda haka mutum sai duba wannan in ko za ka haɗa biyu yi wannan ɗin ka ne kai mai wancan wannan ba laifi amma ya zama wancan kaɗai aka ba da aka ba da ƙarfi wannan ba komi to an yi babban kuskure wa inna sahibal qur'an kuji mai ma'abocin qur'ani yuqalu lahu yawm al-qiyamah za a ce mashi ranar tashin al-qiyama iqra warqa fi darajat karanta kuma ka dinga takawa a matsayi kana karantawa kana sama kana karantawa kana sama kana karantawa kana sama warattil ka maimaita qur'anin nan ka rika karanta shi da kake karantawa daki daki kama kunta turattilu fi dunya kamar yadda kake yawan karanta shi a duniya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin ma'aka aka ce matsayinka zai tsaya ne zuwa karshen ayar da kake iya da ita wani wurin suka ce ka haddace wani wurin suka ce ka karanta ya fito ko shafa'atul abdi shafa'atu al-amal salih lil abdi aiki na kwarai ma zai ce kibawa banda qur'ani aiki in kai aiki na kwarai to kuma ka nemi ceto shi ma idan kana aikata ayyuka na kwarai su ma za su cece ka ranar lahira an abdullahi bin amr radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce asiyamu kun bi bukari da azumi ko to zai fuska kalli gaba wal qur'an kun gani nan ma kun ga wannan kusan ya shiga cikin nan ko ya kalma mai shuwa الصيام والقرآن يشفعان للعبد واتو القرآن أزمي دا القرآن سنة تنباوة يقول الصيام أزمي ليس ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار لا أنا شكل أبن شركة دا أبن شمس درانا وتفقدني فيه يا الله تباني شيطان ويقول القرآن قرآن شكما زي في ربي منعته النوم بالليل لا أنا شبكي ددري فشفعني فيه وكفي كمان في فيش فيشفعني في أباك فيه kaga wannan ke nuna kenan zababben lokacin karanta Qur'ani dare ba kaman da rana wannan ka karanta ba laifi amma dai mafi zababben lokaci dare wani suka ce kuma kamar yadda mai wabilu sayyid ya ce idan har ka iya karanta shi to maimakon ka karanta shi kana ka karanta shi cikin sallah shi ya fi akan karanta shi kuma ba kana cikin sallah ba kenan ka tsayi da shi da daddare kana karanta shi kana sallah ya fi akan kana zaune kai ta tilawa shi kawai in kana karantawa kana sallah cikin sallah ya fi wannan yasa wasu malaman suka ce in kana da wasu surorin da kake so ka karanta in na fila ce kuma baka haddace ba ka samu kana karanta kana kallo kana kallo kana karantawa kana sallan a sallace da shi ya fi ya fito ko na Eh, eh, eh, na gane, eh.
yi a zanne na lafi da ke karfi Qur'ani Mm.
ya ce Qur'ani ba a cikin sallar A- haka ne to sannan wanda kuma yake tsaye eh shi kuma ya ce wanda wanda yake zaune haka ne sosai cikin wani da sai ma yayi magana ibn qayyim cewa yayi akwai littafin da ya magana cewa ka karanta qur'ani ka- misali ko daga zaune ne amma a sallah kake daga zaunen kana sallar daga zaune kana karanta shi ya fi akan kana karanta qur'ani shi kadai ba cikin sallah kake ba to kuma in ka tashi kana yi daga tsaye to ka fi kuma wanda yake yi daga zaune to kuma kana ka samu ka raba ne a fa cikin hadari sai da ake mana maganar nan ta in ka zo kana sallan nan in dai ba kayi ne in kayi niyan za ka yi ta ne a tsaye to shi ne abu amma in kai niyan za ka yi daga zaune ka zauna daga zaune sai ka tashi kuma ka ci gaba da yi ka samu kai haka nan ka samu kana daga tsaye kuma ka zauna in ba niyan dama za ka tsaye da sai ka yi ba ko ko ka gaji ka yi ka yi ka yi ka gaji ka zauna daga nan ka tashi ko ka kai rukuku ko ka kai duk wannan za ka iya tsarin ka ko kuma ka karanta ka karanta qur'anin ka karanta ko ko kai nafilan kai nafilan ka gaji to yanzu shi yasa kuma sai ka cigaba da karatu qur'ani kana so ka ƙara ta wasu wurare wannan dai yayi amma dai wanda ya fi wanda ke karanta shi a cikin sallah musamman kuma da daddare ya kamata mutum ya samu koda a ce raka'a biyu ne da daddare ka yi raka'a biyu sannan ka yi wuturi ya zama na mutum yana samun iya rayuwarsa kada ka faro da yawa ka bari saboda kana yi da yawa wasu rana ka ga ka gaji ka ce kai tunda haka ne kai ka rika yi kaɗan radda ka samu dama ka ƙara din wata rana amma dai ya zama ka rika duk yadda tsanani ya kai insha Allah za ka iya yin biyu kai wuce ne kuma karanci raka a uku suka ce in ta yi mugun baci to kai raka a daya ta yi mugun baci kenan komai ya rikice ran nan to kai raka a daya kafin dai alfijir ya fito ya zama ko raka a ɗaya sai ka samu cikin dare ko ba haka ba an yi asara babba wanda ya rasa wuturi a nan muka karanta cewa wanda ya rasa musu wuturi baya yin sallar wuturi mutuncin shi a zube ko shaida baya yi idan aka kawo shi shaida sai aka ce baya yin wuturi ba za ka karbi shaida shi ba to shi yasa aka ce in yana iya sulle ma ba da gangan ba ka biya shi ko da a yaushe ne wasu ka ce ko bayan wata ɗaya ne wasu ka ce ko bayan shekara ɗaya ne wasu ka ce kai in dai ka taɓa tunawa akwai wuturin da ya taɓa kuce ma biya ko yaushe haka ne ko Mhm. na makaranta kada mutum ya je ya faɗi a wani wuri a ce bari mu faɗi littafin mun karanta wannan ne da atur rasul li ashabihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi radiyallahu anhu to a wannan littafin mun karanta akwai maganar wutirin a cikin littafin mutum ya je sirar zai gani wutiri an yi bayanai sosai a kai to in ya sulle ma to ana bin ka bashi in dai kai mutumin kirki ne yi kokari ka biya shi kafin rayuwarka ta kare wutiri fa guda daya malam zani wutiri raka ɗayan nan yi da dare yi ta musamman mata ba sa wutiri to ku gaya musu ku da kuci da nan ku uku ne ko to mun ba ku sakon mutum goma ko ta tattalar da uku Ga- saboda ka wannan yana da muhimmanci mutum ya rika kalle rika wasa da shi wa ana bi kafirin an samu daga a'a ko na na na mun gama wannan wa ana bi kafirin as-suhaymi an abihi qala sa'altu aba dharr na tambayi abu dharr qultu sai yace shi shi ko wa ana bi kafirin as-suhaymi an abihi shi abu wannan abu kafirin din as-suhaymi daga babai yace sa'altu shi baban ce cewa fala sa'altu aba darre na tambayi abu darrin wata rana nace masa qultu dullani ala amalin idza amila al-abdu bihi dakhala al-janna yace na tambayi abu darrin nace ga ya man wani aiki wanda idan bawa ya aikata shi zai shiga aljanna da dalilin wannan aikin kuna ganin magana babba ko gaya man wani aiki wanda in bawa ya aikata shi zai shiga aljanna ta dalilin wannan aiki ko qala sa'altu an dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni ko sa'altu an dhalika rasulullah tambayi manzon Allah wannan nima da kaina qala yu'minu billahi wal yawmil akhir shine bawa ya imani da Allah da ranar lahira bayanin da ke cikin imani da Allah ko da yawa bayani da ke cikin imani da ranar lahira shi ma da yawa Abu Dharr kun san shi ne yace qultu ya rasulullah inna ma al-iman amalan yace har bayan mutum yayi imanin kuma to akwai wani aiki da zai kara qala yardahu mimma razaqahu Allah ya rika tsungulan ma mutane abin da Allah ya azurta shi da shi ko ce gutsurawa tsungula ya rika tsungula ha ya rika tsakura ko ya rika tsakura ya fi tsungula ko tsunguli ba ba ba tsunkus ba abin nan ba ya rika tsakuran ma mutane ba tsakura da wani kaza ne ko ɗebowa ko ya rika ɗan tsakura abin nan dalilin da yasa aka ce haka ana nufin ko mutum yana da kaɗan in an ce yarba to abin da ke akwai ɗin kaɗan ne ba a magana masu kuɗi nan ba masu kuɗi ake ana nufin kana da ɗan kiris a cikin kiris ɗin ka rika tsakuran motsi shine yarba ku kashi can ku koma ƙasa don ku ganin sharhin shiga ita nan ba da uku arrabaku al'atiyya al-qalila aka ce in an ce razaku shine kyauta yar kaɗan da za ka gutsuran mawuni ban tsunkulan mawuni abin da gare ka ko kuma kana da shi da yawa ka duka dai tsunkulan ma mutane kana tsakuran masu kaɗan gutsuran masu ka babba su bayan imani ke na aka faɗi wannan ko sai ya fara kwala qultu ya rasulullah a ko qultu ya rasulullah ara aita in kana fasiran la yajidu ma yarzaku bihi to ya zaka ya zaka ce idan shi mutum fakiri ne bai da abin da zai bayar din ko kadan bai da abin da zai tsatsa kuran mu ne babu babu shi bai da shi qala sai manzon Allah ya ce ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar to ya umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummuna kawai ce ma wani bari ce ma wani abin nan na shari'a ne yi wannan abu ba na shari'a bane kace bai ko yara ne ka gansu akan hanya kace kai ku dace kai sallah an kira sallah wani ya shafe wani kace kai me yasa ka shafe shi ka kashe a ya kwace man ina bin shi bashin naira 20 kai ka ci naira 20 wurin shi eh to me yasa baka biya shi bai ce ba ni da shi sai kace to ga naira 20 na warware wannan rikici ka ka alƙaci shikenan ya ka gani za ku manta ka wadannan yara kaga kai ka hana mubakka ga alheri kai ga banna ka hana domin wata kila mai ashirin din yafi karban mara ashirin din ya shake shi zai bubugai shi zai buji kudin shi wani ma da ba ka cikin da ya san yafi karban wancan da zai ko naira ashirin dina ko hanci ya ji kai ka hana hanci ya ji ka taimake shi to wala ka ga irin wannan abun nan ne yanzu kwanaki irin wancan mutumin da na ba da labarin nan wanda ya je wurin mai shago kwana uku fa gidan shi ba dora tukunya ba ya tafi wajen mai shago ya je ya ce da Allah ya taimake shi bashi bashin mudin shinkafa guda biyu ya ce kai hakuri wallahi ba dan abin nan ba na baka amma duk mutane sun aiki shinkafan nan bashi ni ma yanzu ka ni ma da kudin da zan koma dauko wata kai hakuri ya koma gefe ya tabu wani shi kuma ya ji yayi wannan maganan ya zo ya ce ka wannan malam ba shi ba shi gudu biyun nan na shinkafa ya ku kai da shi ce gaskiya ka ce da muka da shi ne kuma na ba shi shinkafa na ta kariya ba shi ni ma ba da kudin dauko wata ma ya ce to ba shi zuba mai mudu biyu zan biya kudin ni kuwa aka zuba mudu biyu aka je inda ya ta gumi na aka ce assalamu alaikum malam gashi malam gashi shuru aka taba shi ya mutu bakin ciki ya kashe shi a yayin da kuma a wannan kasan din ne ake duki amarya ba ta taka kaza ana zuba mata naira ana zuba mata dala tana takawa wai ba ta taka kaza sai ko mutane su na ta zuba mata kuɗi tana takawa ta ko daga kage yanzu irin wannan da Allah ya taimaka an an bashi shi mai badawan ya bashi ko ko shi wannan din duk da wannan shi sai a bashi ladan ne ko wanda ya kawo ya kawo mai ya tare ya mutu Allah ya bashi ladan shi shi ma din wancan kuma za mu zargai ba tunda an kwashe duk wannan sun an cinye ba shi a shi ma ya kasa sai da an shi ma zai ya ya shiga wani ne to to da ka ba abin zargi sai dai mai ta fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara rufa mana asiri sai kai mutum irin wannan matsayi da haka ka gani to kaga sungulan wannan ana sungulan mu wannan ana sungulan mu wannan da wasu kowa na ta sungulan mu wannan na sungulan mu wannan da kafin ya fita ya kai ga wannan halin kwana uku wani da ya sungulo ya san mai ai ko saboda haka wannan shine aka tambaya to amru bil ma'ruf qala qultu ya rasulullah ara'aita in kana hayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar ya ce to ya manzo Allah ya kake gani in shi ayi ne ayi shi ne wanda bai da wayo bai iya magana irin mutanen nan wanda introvert kuke ce musu ko to wanda shi kwata kwata bai iya magana duk abin da za a yi a gaban shi yana gani bai iya magana haka yake bai iya cewa ayi bai iya cewa a bari bai iya umarni da kyakkyawan aiki bai iya hana mummuna qala yasna'u li akhraq sai ya ce to ya koya ma wani dolo sana'a akhra mutumin da kamar irin skill development din nan da ake yi irin ko wanda baya da dama sosai ka zo kana ganin sa kana ganin sa kana zo sai ka iya wata sana'a sai ka zo ka koya maka ka zo ka ce zo ko to zo tunda ba ka iya magana ba ka iya komi amma ka iya wani aiki ka nemo wasu yara ka ce bari ka koya musu su ma su amfana na dai abu zarrin ba zai tsaya ba kala ara ita in kana in kana akhras la yastati an yasna shay'a in shine akhras din ba shi ba zai iya komi ba shi shi ba ɗaya da basirar da zai koya ma wani ma shi shine ma akhras din kun gane malam zan ba ma tare to ina ka tafi to wanda ya bacci wa dole wuri ya bacci wa wallahi kuwa to la ya tafi hanyar na kai kana ya inu magluban to ai ko shi bai iya sana'a ba in yana da karfin jiki ya ga za a kwace ma wani kayan ya ya ya taya jiki ai ko kowa kada kwace mutum kun gane bai iya sana'a ba amma wani ai a haka din duk da yake ba yana da karfi ba to ya taimaki wani wanda za a zalunta an kwace ne hakkin shi ya taya shi ya kwato kayan shi an kwace mai wani abu ila ya iya gudu ya bi da gudu ya kwato ya tare wancan a tare mai ya kwato kai qala ara aita in kana da'ifan la yastati wa an yahina magluban za abu ganin da yake da idan ya rasulullah idan shi ko bai da karfi ba bai ba iya taimakon wani ran gode sai ka taimakon wani ga shi dolo bai iya sana'a ga shi bai da kanji balle ya taimaki wani da kanji duk bai iya wannan قال ما تريد أن يكون في صاحبك من خير يتي وي أبو ذر كي دي واكا زوا وجد الناس يزوا أبي إن دي يزوا من الخير duk inda aka zai ka toshe duk inda aka ce yayi zai samu wani abu sai ka toshe ya ce to in duk wannan babu yin fitar al'adar da ya tara baki shi ka dai ka cutar da mutane wannan kuma ce fi komai wuya ne inda mutane za su shirya karyar su masu dinga ba da labari suna cutar da mutane ba kuma abin da ba a yi ba su ce an yi wani hanyar ce gaban shi aka yi ta kuma ka rasa yadda aka aka a gaban shi kana wurin baka gani ba daga ga za ka ji mutane ga sunan wani shi kullum ma neman inda zai samu ya samu wannan ka ba ke sauke ta cin mutuncin mutane ta cin mutuncin mutane ranar lahira gaba daya mutum ya yi azumi ya yi sallah ya yi aiki ya yi yana gani a kwashe su a biya mai zafi shi kuma bai da komi saboda saboda kayan mutane da ya kwasa ina wasa an gani to zo da haka zai ga zai ga zai ga an zama daya fa qultu ya rasulullah idan fa'ala dhalika dakhala al-janna idan ya aikata wannan zai shiga aljanna in yi wannan zai shiga aljanna qala ma min muslimin yaf'alu khisla ay khasla min haula babu wani mutum musulmi da zai aikata hali ɗaya daga cikin halayen nan illa aqazat biyadihi hatta tudkhilahu aljanna fa ce wannan halin ya kama hannunsa ya rike har sai ya kai ta aljanna duk halin waɗannan da muka faɗin nan aikata aikata nan da annabi ya faɗi duk wanda ka samu ciki ka aikata zai yi ta hannunka har zuwa aljanna to mu karasa wannan sai mu je nan mata biyar adamu shafa'atil muslimin lil kafir musulmi ba zai cece kafiri ba ranar lahira abbata ko yaya dangantakan mutum take da kai in dai bai musulunci ba ba ka ba shi lahira ko ka samu wannan matsayi ba zai amfana ba da kai ba zai amfane ka ba ku duba can Qur'ani duk da yi mana magana saboda haka ba zai yi ba saboda haka qala Allah ta'ala wa ma lil zalimin min hamimin wala shafi'a ba azzalumai ba su da wani masoyi a ranar lahira wanda zai nemi ya taimake su wala shafi'a ko kuma wani mai ceto da za a ba ceton su ba zai yi ba abadan su azalume ba su da bai ceto haka za su ta shan wahalar su a lahira wa qala ta'ala wa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in su kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba a lahira in an zo an raba ceto kowane ne alaƙar su da abin nan ba za su amfana da shi ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم manzon Allah ya ce yalqi rajulun abahu yawmal qiyama mutum zai haɗu da baban shi ranar kiyama ko mutum namiji zai zo ya haɗu da baban shi ranar tashin alkiyama fa ya qulu ya abati yace ya baba ayya ibnin kuntu laka wani irin ɗa ne na kasance gare ka lokacin da muke duniya fa ya qulu khayra ibnin yace ka dan kirki ne kai ka kasance ɗana na kirki فيقول هل أنت مطيع اليوم to yau za ka yi min biyayya in na ce ka zo mu je za ka je za ka bi duk abin da na ce fa ya kulu na'am ya ce i zo mu je na zan bi fa ya kulu khus bi uzrati ka makugu na ka rike uzrati inda ake daura gyauto shine uzrati ka rike uzrati ka rike gyauto na wajen inda nake rike za gyauto fa ya khudhu bi uzrati sai ko ya rike wajen gyautan nan ثم ينطلق hatta ya fi Allah ta'ala da huta da dan da baba kenan dan da zai fi zuwa wanko har sai su zo wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa wa huwa yurad al khalq a lokacin ana gitta halittu gaba daya wannan yazo wannan yazo wa yaqulu ya abdi sai sai Allah ya ce ya bawa na udkhul min ayyi abwabil jannati shi'ta kai shiga ta kofa aljanna duk wanda kake so kaga shi daya ta ko a ce shiga bawa na shiga ta kofar aljanna duk wanda kake so wa yaqulu ay rabbi wa abi ma yace to gani na zo da baba na na ce sai mu shiga tare fa innaka wa'adtani alla tukhziyani kai man alqawarin ba za ka wulakanta ni ba kai man alqawari wanda ya samu aljanna ba za a wulakanta shi ba to yanzu gashi ya zo da baban shi a sai ya faɗi haka qala fa yamsaku Allahu abahu ai babu an sai Allah ya sake halitta baban nan nashi sai ya maida shi kura kura take babu ya maida shi wata tsatuwa kura sai juya bayan shi kawai da shi ya san baban shi ya dawo yanzu ya juya ya ga baba ya zama wata tsatuwa kura fa ya hawi inna sai Allah ya wurga shi ta kawai ba maganan ceto fa ya khudhu bi antihi fa yaqulu Allah ya abd sai rike hanci sai rike na mamaki sai ce masa ya abdi abuka huwa babanka ne yanzu wancan da ka gani babanka ne fa yaqulu la wa izzatika yace ina a ba shi bane ina rantsuwa da ruwa ta ba shi bane ai ba shi ne na taho da shi ba kike na canza mai halitta to da ka ya rikice wa huwa fi sahih al-bukhari wannan hadisi yana cikin hadisi al-bukhari cikin sahih al-bukhari illa annahu qala yalqi ibrahim aba wannan aba shi annabi ibrahim ne aka shirya da baban sa hazara ai abin da ya faru fa zakarahu fa zakara al-qissa bi nahwi ai kawo kusan da irin ta wannan da yake nuna kamar yadda babin yazo musulmi ba ruwan shi da kafiri a lahira yasa aka ce wa ma kana ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم baya yiwa ga annabi ko waɗanda suka yi imani su rika neman gafara ga waɗanda suka mutu akan kafirci ana nufin ko wanda suka mutu ba su ba wanda suka mutu akan kafirci ba su musulunci ba a rika nema masa gafara bai yiwa annabi haka bai yiwa ga annabi haka walau kanu uli qurba ko da ɗan uwansu ne na jini na kusa kusa in ba ni ma ta bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya tabbata gare su cewa su sun mutu ne kinan sun mutu bace musulunta ba wani wani aka ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu ba za su ma so su ba ko anan bai kamata ma so su ba yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ko dangin su iyayen su ne ƴaƴan su ne ƴan uwan su ne dangin su ne su daban waɗannan daban saboda ka bara dole ne alwala wal bara su waye mutum zai jibinta su waye ba zai jibinta ba wajibi ne a kan wannan lokacin da muka yi magana kan urut taqwa da an yi bayanin waɗannan to da ka nake yi yara gobe sai gobe nan ba ta biyar kusa ana jero nambobi na abin ne yanzu wannan fil haudi wal mizan was sirat fil dai da abubuwa an yi magana bangaren shafa'a an faɗi waɗanda za a ba ce to waɗannan su shine na ƙarshe sai za mu shahara tsaye in kaddara Allah lana albaqa gobe sai mu shiga nan ba ta biyar za a yi magana akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mizani da sirat muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da mu waɗannan wuraren guda uku sune wanda Anas da ya zo wata rana aka yi magana na maganan bakawayar nan da yake yana daji amma yana son wanda yake yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mutum yana tare da wanda yake so Allah zai ce cewa duk hadisan da aka abun nan wannan yana ɗaya daga cikin hadisin da yake jin dadin sa in ba ranar da ya musulunta ba saboda haka sai ya wubi ya ce yana son manzon Allah yana son Abubakar yana son Umar yace amma ba dan aiki na ya samu na su ba sai dai ina son su saboda Allah ya kada ni tare da su ranar tashi gaskiya sai kuma ya dawo kan annabi yace ya Rasulullah a lahira za ka taimake ni yace tabbas zan taimake ka yace to a ina zan neme ka ranar kiyama wajen ina zan ganka yace ka neme ni wuri wannan wuraren guda uku da muka bari ko dai ka same ni a wajen tafkina ko ka same ni wajen mizani ko ka same ni wajen sirat ba za ka rasa ni ba a wannan wurin ya ce nan in ka neman za mu haɗa a nan nan ko zan taimake ka ko dai wajen abin nan tafkina ko wajen mizani ko wajen sirat kaga mu ba ga mana sirrin ba har kaga mu dama ba da mutum ba ba da mutum ba shi ma ya rike wannan ya sani ba na wajen zai ta nema ba shi ma ya samu manzo Allah ya kwace shi to matsalan a tare mutum ba a bashi ya kai ma wurin ba saboda kayan da ya zo da soji da walwalo a tare mutum tun aboda to an tare mutum daga nan ya za ka yi yanzu ka tafi abuja ne za ka je presidency aka tare ka tun daga dutsen ta tun daga zuwa to daga nan ya za ka yi ina kai ina presidency daga nan to su su za ka zama misali ne kawai muka bayar wasu daga nesa za a tare su ma ba su kawo wurin manzon Allah ba balle ma su magana ko su wani abu ma an tare sun daga nesa na haka yi subhanakallah fi haka ma mun karanta yace saboda haka wanda ke son ya sha tafsirin manzon Allah a can daga nan ne zai sha tafsirin tafsirin ne tafsirin ma'anawi tafsirin fiski annan za ka fara kan tafsirin in kana so ka sha wannan tafsirin shine ka samu ka sha sunnan manzon Allah sosai daga nan duniya ka kwaikwayi abin da ka samu abin da yake ga abin da Qur'ani yake manzon Allah ya fassara ga shi ka sha sosai yace kuma gurgudan san ka da yawa gurgudan san ka kan ma da yawa in ka sha kaɗan a can ma kaɗan in baka sha kwata kwata ba a can ma wala yau hatta ba za ta ci ba wannan dan wala wala zani wallahi alazim magana na take in ka sha daga nan sosai to za ka je can ka sha sosai in kana so ka sha tafsin manzon Allah a lahira daga nan za ka fara sha shan nan shine ka sha sunnan manzon Allah ka so manzon Allah ka so abin da manzon Allah ya karanta in an ce ya ce kayi kayi in ya ce ka bari ka bari to ka sha kenan gurgurdin yadda kake ƙara sha duk abin da ka gano ya tabbata daga manzon Allah kana ta yi duk abin da aka gano manzon Allah ya tabbata ya hana ka bai to kana ta shan sunnan kenan to gurgurdin haka in ka je can kuma za ka sha tafsir sosai za a matso da kai kusa da manzon Allah sosai ka sha tafsir nan in kau ka sha kaɗan a nan kan ma kaɗan tunda can har da wanda zai gaba da hannun shi ko to in ko baka sha ba kwata kwata a kan ma babu Allah ya tsare mu tabi bi hada na ima wa yawa salati la kace eh a kwanaki da makaranta cewa aka idan ka tashi da in kai mai salati to 100 a rana ya kace zai ah ina ba ka kace ba ba da jini eh ah ba ka kace ba na yawwa barakallahu fi cewa akai wanda ya yi mashi salati so so so so so so dubu in ka kai so dari to za a biya ma bukatar ka so so so so abin nan guda ɗari guda saba'in a lahira guda talatin a nan duniya in kai mai ashirin da safe ashirin ne ko goma da safe goma da yamma shi ta shi ya tabbata gare ka idan kai mai dubu tun kafin ka mutu ma sai an nuna ma gidanka aljanna sai an take aljanna ka kanan ka kace kafin mutuwa ka ta zo sai an nuna ma inda za ka zauna in kai mai so dubu na eh eh eh eh amma ya'yan to ai gare da ba i i eh i da ai babu wani mutum wanda bai da dariya tunda wannan zunubi ne ba kafirci ba ne ba za mu shiga tsakanin da Allah ba tunda yin zunubi ne Allah ga dama sun ko an tuba ko ba a tuba ba sai ga dama ta dalilin wani abu sai ya gafarta wa mutane ba mai insanin illa wa lahu zallatu na hakuwa babu wani mutum fata ko inda ya zana ko inda ya fito kada ka sa ran ma wani dan adam ko yaushe ma da ya tabbata kai ma din ba za ka yi da dole wata ran kowane mutum yana da inda yake tuntube da inda ya zana fatar da ake yi kada zariyar tafi daidai din yawa a samu ranar tashin alƙiyama har yadda za a yi yadda za a gama rayuwar nan mutum ko da ruki 5149 in ya yi shi kenan ba a dawa ta 49 49 din nan duk komai za a iya samu a cikin nazari za a iya samu shi kowane iri ne za a iya samu cikin 49 din nan amma Allah ya ce mu kai wannan 51 din kuma duk daidai ce aljanna ba a shiga tsakanin Allah da bayan ya ce zai yi wata ƙila dalilin wannan abun za su yi zunubi amma dalilin wannan abun da suka yi na ƴaƴansu dalilin wannan Allah ya murna ya gafarta ba in Allah zai gafarta ba wanda bai da komai sai abu daya ya wanda yana da wasu da yawa sai dai zunubi kuma ta ba al'akari da wannan muna fata Allah dai ba ba amma ba ba ba gurin baya ke bayarwa a zunubi ba ga lokacin shi Abu Dharr da muka gama faɗi ba da aka ga faɗin cewa wanda yake la ilaha illallah khalisan min qalbi aka sai zai shiga aljanna ya dawo yana da sabo ayyukan wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi zata annabi ya ce wa in zana wa in saraka ya ƙara ya ce ya ƙara kallon zina da sata ya ƙara cewa wa in zana wa in saraka ya ce wa in zana wa in saraka ya ƙara kallon girman abin ya ƙara ya ya ƙara girman manzo Allah ya ƙara wa inna la wa inna maka yace wa inna la wa inna laka ala ragam abdi ayyaba yace ko yayi gina yayi zaka kuma ko da Abu Dharr bai zo ba ko kuwa ko azurmu da hanci Abu Dharr a haka dai sai ya kawo to shi kuma aka ce saboda adalci da dukkan da ya kawo hadisin zai bada labari sai ya faɗi ya ce da na kawo hadisin nan manzo aka zo nan manzo Allah ya ce sai ga ma yace ya tambaye manzon Allah wanda ya mutu ke kalmar shahada kalmar nan la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna wa in zana wa in sarqa yamita wa in zana wa in sarqa yamu karatu yace ala radami abdi ayyubar ya ga mai hadda bai boye wani atari hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وبشر قلوبنا ونفس ضمائرنا وحسن اخلاقنا وقوي ايماننا وثبت عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا وتراد عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا كلنا ولا تكن علينا اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم ربنا لا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم اللهم اكسلهم بالماء والثلج والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجعله بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين